نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yanzu dare ne na talata sha hudu ga watan jimadal ula hijar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da bakwai daidai da ishirin da biyu ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha shida. a ci gaba da tarihin shekul islam ahmad buna abdulhalim buna abdulsalam buna taimiyyat al-harrani a dimashki abu abbas alaihi rahmatullah tarihin da muka ɗauko cikin littafin rijalul fikar wadda a wata fil islam na al'allamatu sayyid abulhassan ali alhassani annadawi allah ya saka mashi da alkhairi ibn taimiyya shi karan kanshi rayuwan shi to darasi ne mai girman gaske a rayuwan malamai da kuma ɗaliban ilimi ibn taimiyya nazari dangane da rayuwan shi darasi ne mai girman gaske a rayuwan shugabanni da kuma waɗanda ake shugabanta haka ibn taimiyya rayuwan shi a duk lokacin da aka tsaya kalle ta da kyau to tana zama darasi ne ga al'umman da allah maɗaukin sarki ya taimake su suka zama salihai waɗanda suke ɗauke da kyawawan ɗabi'a da kuma nagartacciyar tarbiyya haka rayuwar wannan hamshakin malami tana zama abin ɗaukan izina ga mutanen da suka fanɗare suka bauɗe suka falli daji suka bar rayuwa ta ƙwarai na addini da kuma mutunci wannan ya sa malamai suke zurfafawa da kuma faɗaɗa bayanai akan tarihin ire-iren waɗannan manya-manyan malamai waɗanda suka gabatar da ayyukan alkhairai a lokacin suna raye kuma allah maɗaukin sarki ya wanzar da waɗannan abubuwan da suka gabatar alama ne daga cikin alamun allah maɗaukin sarki ya karɓi abin da suka yi wannan kuma domin ya zama izina ga masu hankali da tunani da hangen nesa da kuma sanin ya kamata wannan yasa bayan da muka karkare karatun littafin manzumatul lamiyya tare da sharhin wannan littafi dan takaitacce muke ma littafin shimfida da sharan fage a matsayin muqaddima kuma a lokaci ɗaya zama muqaddima dangane da littafin Sheikhul Islam wanda zamu zo zamu sa mu tasa domin mu fa'idanta a cikin abin da ya shafi aqida da kuma tauhidi Allah madaukin sarki ya sa mu dace sau da dama a lokacin da aka ce aƙida mutane ba sa fahimtar bambancin aƙida da kuma tauhidi tauhidi abin da yake da alaƙa da janibin allah ne kaɗai aƙida kuma yana da faɗin da ya wuce haka za a yi magana kan aƙidin batattu da kuma aƙidin hatta waɗanda suka ce su ahalus sunna ne amma kuma sai suka samu fitan kafa a cikin al'amarin aƙidar to a duniyar aƙida da ana tattauna wannan shi yasa tarihin ibn taymiya in ka so ka ce komai akwai za a karantar da kai tauhidi za a karantar da kai aƙida za a karantar da kai mu'amala za a karantar da kai suluki za a karantar da kai ibada za a karantar da kai duk abin da kake bukata kai hatta daidai da abin da ya shafi harka na siye da saidawa a kasuwa duk a cikin tarihin ibn taymiya akwai yanzu wahala ka ɗauko wani littafi daga cikin littattafan fikihu kana karantawa a ɗauke ka kai ka gidan yara ana maka bayani amma ga shi har yau cikin abin da muke karantawa na tarihin wannan dattijo har yanzu a gidan yara ake an waye gare su waɗanda suka zama kanwa uwar gamin garkame ibnu taimiyya a gidan yare abin ya zo ya ishe su ya dame su ana ta ƙoƙarin ibnu taimiyya da allah ya samu ya fito ya zamanto ba lada ba la'ada kawai dai ya tafi amma su abin da suke so domin sun yi cuta sun zalunci wannan bawan Allah kada kuma wani abin ya je ya komo an gane wannan da kyau domin sun san ba gama garin mutum suka yi makama karya ba su suna da labarin irin kokari da himma da kwazo da gudunmawan da ya ba gwamnatin musulunci a wancan lokaci wajen fada da tatar kuma yana da magoya baya da yawa a ƙasan sham da ɓangarorin duniya a wancan lokaci an kama shi haka siddan ba cdd ba sadada an kama shi an rufe shi kuma su waɗanda suka kitsa wannan makircin ana ganinsu suna walagi diduwa a cikin gari kuma su waɗannan 'yan lelen gwamnati ne to ana tsoron kada a saki ibini taimiyya haka siddan jeka magoya bayan shi su tunzara to su abin da suke so shine kage da kazafin da suka yi mai to ya tabbata fa yana da laifi in ma zai fito ya tafi a matsayin cewa an sake shi to mutane fa su san mai laifi ne aka saka an mai mutunci ne an kyautata mai ne ya cancanta ma ya zo ya godiya ne to ibnu taymiya da yake ƙwararren malami ne kuma aikin Allah yake yi yana koyi ne daga magabata sai bukaci ya san menene dalilin shi zuwan shi nan kafin tukuna ma dai ya fita in kai ne aka ce fito sai ka riga gandu roban ma fita don ka kosa shi sa annabi yusuf da aka ce fito ya ce a'a su ma sai an ji an yi tambaya don a gano menene laifin da ya yi an ji wannan da kyau annabi da ya zo yaba ma annabi yusuf sai ce da shi ya zauna gidan yari ƙola malabisa yusuf sun ma'atani da'iya la'ajabtu sun ma'atani da'i la'ajabtu da'iya an gani wannan yabo ne da kuma jinjina don ya nuna abin da annabi yusuf ya yi abin ya cancanci yabo ne to haka ibn taimiyya ya koya daga waɗannan bayan Allah na ƙwarai Allah maɗaukin sarki gafarta mashi wafin rabi ashar min shahari safar sanata saba'in wa saba'ina hijiriya a sha hudu ga watan safar hijira ɗari bakwai da bakwai ba da arba'ata ashhurin bayan ibn taimiyya ya kwashe wata hudu cir a gidan maza istu'nifat shuhudun lil ifraj anhu sai ya zamanto istu'nifat juhudun an ƙara sabunta ƙoƙari da himma da ƙwazo da ake yi domin a ga an fitar da ibn taimiya daga tsarin da aka yi mai a gidan yari walakiyahu qadil qudati badaruddin ibn jama'a nafsuhu shi shugaban alƙalan masar a wancan lokaci shi da kanshi ne ya taho gidan yarin ya samu ibn taimiyya wata kallama ma'ahu fil maudu ya zauna ya tattauna da ibn taimiyya fil maudu'in tawilan akan ƙadiyyar akan ita wannan matsalan da muka yi ta tattauna ta a baya suka yi dogon tattaunawa ولكنه لم يرد بالخروج من السجن sai dai ƙarshen tattaunawan tattaunawan ta kai ƙarshe ne ibn taimiyya bai gamsu da ya fito ba an gane su abin da suke so su kala mai wani abu koya yake to jama waɗanda ba suke na yau suke rayuwa ba suke su ibn taimiyya ba tsoron 'yan boko 'yan duniya an taɓa su ma sun sa dokoki ina ga malami irin wannan malamin duniya baki ɗaya an gane ɗan siyasa ne wani ya karambanin taɓa mai mutuncin shi ya ce sai ya ɗebi wasu watanni yana faɗin alheran shi a duk duniya sai an ji duk wanda ke bibiyan kafafen yada labarai na zamani ya sa abin da ke faruwa a ƙasan yanzu an gane wannan da kyau ku to bayan da basira ibn taimiyya bai fito amma da sharaɗi mun ji irin manyan mutanen da ake ta tuttura mushi yanzu sun kama ya sun rufe ya zama abin da masu iya magana suke cewa gawa da maka ya fito fita ta gagara kuma ga ana ta masu surutu a ko'ina a duniya sun rasa yin da za su wa akhiran ma'ala ce daga ƙarshe fi thalithin wa ishirina min rabe'in al'awwal a watan rabe'in al'awwal 23 ga wannan watan zahaba ilaihi al'amir hisamuddin muhannan bin isa malikul arab aka samu babban sarki sarki hisamuddin muhannab na isa da kanshi babban sarkin larabawa ne ya tattaki ya tafi fissijini gidan yari ya je samu ibn taimiyya wana shadahullaha ya ta magiya yana roƙon ibn taimiyya ya ga girman allah akan cewa don allah ya fito وجاء به ila manzilin na'ibin sultana lokacin da ya wannan sai ibn timiya ya yadda suka fito suka zo har gidan mataimaki ko waziri wa kana al-amir hisamuddin yuridu an yadhhaba bihi ila dimashq sai shi sarki hisamuddin bayan da ya lalashi ibn timiya suka fito kuma ya je suka gana da waziri sai ya nemi ya tafi da ibn timiya zuwa dimashku walakin nan na'ib sai waziri a shara alaihi bil iqama sai ba shawara cewa ya zauna kar ya tafi kun gane ya bar ibn timiya ya zauna fi misir a garin masar limuddatin dan samu dan lokaci hatta ya arifan nasa bi makanatihil ilmiya wa diniya har mutanen misra su iya sanin matsayin shi na ilimi da kuma addini wa yatamakkanu min al-istifadati minhu kuma su iya samun daman fa'idantuwa da shi an gane shi na'ibul sultana ai mun san cewa shi ne wakilin sarkin misra a sham shi na tare da ibn timiyya ne shi kuma sarki hisamuddin hisamuddin sarki ne na larabawa ka ce sarkin gabas ta tsakiya shi ya san taimakon da ibn timiyya ya masu amma shi sarkin misra ya san wannan amma saboda son zuciya irin na shugabanni sai ya take alherin shi saboda malaman shi sun ziga shi yi abin da ya kuma abin ya zo ya dame shi da lokacin da waɗannan suka zo suka roƙi ibn taimiyya shine sai ya yadda ya fito daga gidan yari sai ya kai nufin a wuce a raka shi har gida a ƙasan sham shine sai sarkin garin shi ya ce a ya zauna a masar don mutanen masar ƙarerayen da aka yi masa akan ibn taimiya ai ba su san shi ba ya tsaya ɗan ɗauki lokaci don su san shi ku gano wannan da kyau ku to shi ne za mu ji ya tsayin ko bai tsaya ba a ƙasa mala ya ce kanal amir hisamuddin ahadu afradi usratul umara al-arab ɗaya daga cikin 'yan gidan sarautar larabawa ne shi wannan sarkin wamin surati sham wa wasa'iha kuma yana daga cikin manyan mutane attajiran ƙasan sham kuma jagora ne daga cikin jagororinsu al'aƙoya wanda allah mai ƙarfin hali da ƙarfin fada aji da mutunci cikin jama'an shi wa kana aksaru tila'an ala ma'athir ibn taymiya yana daga cikin waɗanda suke yawan bincike dangane da rubuce-rubucen ibn taymiya wa juhudihi al-islahiyya da kuma ƙoƙarin da yake da shi na ƙoƙarin kawo gyara bin nisbati ilal misirgin in ka haɗa shi da mutanen masar shi sarki ne ya yadda da cewa ibn taimiyya yana ƙoƙarin sanya kawo gyara cikin al'umma amma su mutanen misra su kuma tunaninsu shine ibn taimiyya ɓanna yake sanya haifar cikin al'umma ba gyara yake sanya haifar ba وقد بذل اهتمامه بصفة خاصة shi wannan sarki hisamuddin ya yi ƙoƙarin shi a nan nashi na ƙashin kanshi fil ifraji anhu don ya ga cewa ibn taimiya ya fito daga wannan gidan yaron wata athar ibn taimiya bi ikhlasihi ibn taimiya ya tasirantu da kasantuwan wannan mutum mutumin kirki ne sannan kuma duk abin da yake ibn taimiyya ya gamsu da cewa yanayi ne da ikhlasi wannan ya sa lokacin da ya mai ibn taimiyya magana sai ibn taimiyya ya saurare shi wa uluwi nasabihi da kuma irin girman nasaban shi wa hubbihi lil hurriya da kuma mutum ne wanda yake son a bar mutane da 'yancinsu faƙabila iktirahahu wannan ya sa roƙon da ya yi sai ibn taimiyya ya karɓa waradiya bil khuruji min sijin ya yadda ya fito daga gidan yari kamar yadda ya bukata kasantuwan shi shedin mutumin kirki ne mai mutunci ne wanda yake son addini da kuma son a bar mutane akan abin da yake na daidai amma wadancan da ibn taimiyya ya san ba mutanen kirki bane duk da yadda suka zo suka tare da malamansu da alkalansu da sarakunansu kun ji ai bai karɓi maganan ko mutum ɗaya daga cikinsu ba allah maɗaukin sarki ya taimake mu mala ya ce sammuwa akhlaq ibn taimiya a cikin bayanan da za mu gabatar daga yanzu mala zai mana bayani irin haɓaka da ɗaukaka da daraja da kima na kyawun ɗabi'un ibn taimiyya da suka ƙara bayyana bayan fitowar shi daga gidan yari indawa mutum ne mai mutunci mai ɗabi'u kyawawa wanda yake da alherai masu yawa to amma ba su bayyana a ƙasan masar ba saka shi gidan yari fitowar sai ƙara bayyana wannan alherin nashi kuna fahimtar wannan da kyau mahala ya ce wata jalla sumuwu akhlaq ibn taymiya fi hadhihi alfatara aksara mimma kana alaihi a wannan daba ko a wannan gaba ko a wannan fage da aka tsare ibn taymiya ya fito daga gidan yari to sai waɗannan maɗaukakan ɗabi'un nashi suka ƙara bayyana madadin ya zama an zubar da mutuncin shi ya zama ba zai karɓi ba sai kuma allah maɗaukin sarki ya ɗaga darajar shi ya ƙara ɗaukaka da bunƙasa fa'innahu lam yi otail ra'asahu a mama ayi kowa domin shi ibn taimiyya bai ɗaga kan shi ya kalli duk wani ƙarfin mulki da ake nuna wanda ya kamata a ce ya samu bai kalli wannan ba in kun koma karatun baya ya kasance shi kaɗai yakan je yi ma shugaban sarakunan gaba ɗaya magana kuma a ci yana zuwa ya makalifa magana har ya jagoranci yaƙi a kai farmaki ga ta tarawa kuma yana da faɗa a yana da komi to bai matsu gwamnati ba ballantana ya mori ƙarfin gwamnati kwata-kwata an gane ma'anan wannan shine bai zama malam fada ba wala rawadarhu ragabatun duniyawiya sannan duk wani abin da ake koro mashi na abubuwan duniya kwaɗayin shi bai kai zuwa ga waɗannan abubuwa ba bai karɓi komai nasu ba duk wani abin da sarakuna suke bayarwa na mukami suke bayarwa na wani alfarma ko menene ibn taymiya bai karɓa ba duk da abin da ya masa a baya au manfa'atun maliya kuma bai amfana da abubuwan da suke bayarwa na amfani na dukiya ba innahu rafada bi sarahatin qarara in an aiko mai da irin waɗannan abubuwan kai tsaye bine ce miya yake turewa an yaqbila ay khala'atin sultaniya duk wani irin abin da ake bayarwa na kamiyamiya na gidan sarauta bai taba karban komi nasu ba au a tsaya mulukiya ko irin kyaututtukan da ake bayarwa na masu mulki bai karba ba an gane idan ka san kai ba irin ibn taimiyya ba ne kuma ba za ka iya yi ba to abinda ba zai zubar da mutuncin da awanka ban an kawo karbi an gane amma in ka san za ka iya to ƙin karban ya fi ka kauce masu kawai zai ɗaga darajar da awarka zai kare mutuncinka amma in dama kana yi ne domin wannan to in ya zo karɓa iyakar rabanka kenan a duniya in ko baka karɓa ba dama ninyanka wannan ne to ka kasa kicen kasa kinan an fahimta so su ibn taimiyya manufan dama can ne shi yasa ba ruwansu da nan an gane allah ya taimake mu وكان مأسرته الأخرى أنه أفاء عن جميع من حاولوا إيذاءه yana daga abin da aka samu na daraja da kima ga wannan bawan Allah wanda ya zama abin yabo a duniya shine ya yafi ya kau da kai ga dukkan waɗanda suka yi ƙoƙarin cutar da shi a wancan lokacin duk wanda yake da hannun garkame shi a gidan yari yana fitowa ya samu dama na ya rama abubuwan da aka yi mai duka sai ce je ya yafe musu an gane in za ka iya eh wani zai ce zai iya ba za mu yadda ba don ba a mai ba an fahimta a yi maka ka samu daman ka kau da kai shine za mu yadda an maka to shine sai mala yake cewa au araduhu faura khurujihi min as-sijn ko kuma waɗanda suke karo da ibnu taymiya daga fitowar shi daga gidan yari kai tsaye ya yafe musu min ghairi istisna'i bai togace kowa ba wa talakku'in sannan kuma bai yi ƙasa a gwiwa ko ya ce in kaza a duka ya yafe kawai وأعلن مدويا أنه لا مؤاخذة haka ya zauna ya aika da saƙo na baki saƙo na rubuce cewa kowa ya kwantar da hankalin shi ba ɗaukan fansa wala a taba ala ahadin sannan kuma su sani babu zargi akan kowa ya ƙolu fi risalatihi lati wajjaha ila shami ga abin da ibn timiya yake faɗa a takaddan da ya aika ƙasan sham ba'adal ifraji anhu bayan da aka sake shi daga gidan yari ya ce ta'allamuna radiyallahu ankum ko mutanen sham ko kun sani ina roƙon yardan allah ya tabbata a kanku أني لا أحب أن يؤذي أحد من أموم المسلمين yace kun ganna nan la uhibbu raina baya so an yu'za ahadun a cutar da wani wani nan kowaye min umumin muslimin daga cikin musulmi baki daya fadlan an ashabina musamman ma waɗanda ke tare da mu da gaske bishe'in aslan a ce wani abu ya same su kowaye ba mu buƙatan wannan kuma ba masu kuma wannan ba shi ne nufinmu ba la zahiran wala batinan ya ce fai da ɓoye ba mu buƙatan haka ya faru ga wani ba za mu zo mu bayyana ma a abin da ya bayyana ƙarara cewa ba mu son cuta ya same ka a ɓoye kuma ya zama a ranmu muna so mu ba haka muke wala indi atabun ala ahadin minkum sannan ku sani ni a wajena babu wani zargi da kyara ga wani duk abin da koyi mana wala laumun aslan sannan babu zargi tun asali dama haka ma zargin babu shi a yanzu mun gano wannan da kyau ko bal lahum indi min karama wal ijlali wal mahabba adhafu ma kana yace ku sani ni a wajena girman da kuke da shi ƙaunan da nake maku a raina to ta ƙara nunnunkuwa ne sama da wacce aka sani a baya kullun bi hasabihi kowa daga cikinku to gwargwadon yadda yake gwargwadon soyayyen da ya nunku a raina don gane da shi wala ya rajula imma an ya kona mujtahidan au mukhti'an au mudniban ibn taymiya ya ce in ka ga mutum a duniyan nan ku to ka kasa mutanen da kake gani a duniya gida uku in ba za su kasu maka ba baka fahimta ba to kowane mutum ɗaya to ka ɗauko waɗannan riguna guda uku ka gwada mashi dole ɗaya za ta yi mashi kuma wannan shine aƙidan ahalus sunna wal jama'a wannan shine madaran aƙidan salafiyanci da manhajin salafiyanci mutanen duniya kaf to ɗaya daga cikin riguna ukun nan to su ne suke masu mun gano wannan da kyau ku mala ya ce in ma an ya kunan mujtahidan ko dai mutum ya zama cikakken mujtahidi duk wanda ka gani ɗauko rigar ijtihadi ka sa mushi in ba nashi bane za ga yana ta burin a ciki ku cire mai ba nashi bane aw mukhti'an ko ya zama mai kuskure ne shi mai kuskure dama mai yin daidai ne yau sai ya fitan kafa to a cikin mutane ko ko wannan ku ɗauko irin wannan rigan ku samai mai yiwa wanda ya saba yin daidai ne yau kuma sai aka same shi da fitan kafa to in taime ku bar shi in ba nashi ba ne shi ma za ga yana ta yawo cikinta ku cire mashi au muzniban ko wanda shi ba wancan bane ba wannan bane kawai tsaban mai laifi ne shi ba mujtahidi ba shi ba mukhti'i ba shi muznibi ne to dole cikin mutanen duniya wannan ɗayan azuzuwa guda uku suke an fahimta ibn taymiya yace fal awwal ma'jurun mashkurun shi na farko to abin a bashi lada ne ma'ajurun wanda zai samu lada ne mashkurun kuma abin yabo ne cikin jama'a wasani na biyu ma'ajarihi alashtihad ma'afuwan anhu tare da lada da zai samu na ijtihadin shi to an mai afuwa na abin da yi na kuskure والثالث نؤكو فالله يغفر لنا وله ولسائر المسلمين منا فاتن الله يغفر تامي kuma ya gafarta mana da sauran mumine baki daya don Allah wai mutanen da suka ɗauki addini suna gina rayuwansu da na mutane akan zato da zargi wai a ina sau koyi wannan addinin jama'a a ina ne a ina suke wannan karatun in kana son ka ci haram dole sai kai mutane sharri ka ci abinka mana kuna fahimtar wannan har waɗanda ke cin kare da alade a mami su fi ku wayewa wanda yake cin alade da kare a mami ya sauki mai cin akuya da tinkiya da saniya a kwata bayan ya ci abin shi ba kuna gane wannan ba inda wannan yake a musulunci sam a tafiya na a tafiya na salafiyanci mutanen da ke gani a duniya kaf waɗannan su uku ne ko dai wanda yake mujtahidi ne wanda yake Allah yana mai gamtakatar ya dace da daidai amma ka sani ba masumi bane ko wanda za ka ga aikin shi wani bangare masu kyau ne wasu bangare kuma ba masu kyau ba ne khalaqo amalun sale wa akhar akwai waɗannan akwai kuma waɗanda su masu laifi ne ba wanda ya sa ka ka zama wakilin Allah fa akan al'umman annabi babu shi kanshi annabi ba wakili bane wa ma ja'alnaka alaihim wakila wa ma ja'alnaka alaihim hafiza an gane mutum ya zo ya kirkirar laifi ya kirkirar ƙarya ya tara mutane ya baza musu bayan daga baya ya gane ƙarya ne wai kuma ba zai iya tara mutanen nan ya gaya masu wai ƙarya ba ne in bai tara su ba za a tara mashi an gane yau malayan fa'umalun wala ba nuna illa man a tallaha bi kalbin salim allah zai tara mashi su sai a yi bayanin ba wani dalili kan waɗannan abubuwan idan da zai yi wa a ce wai a hana sabo ko a hana laifi ko to da Allah ya hana da kanshi cin da kaga yayi gidan masu da a gidan masu sabo to dole sai an yi sabon tun da kaga cin alkur'ani da hadisi Allah ya faɗi hukuncin laifuffuka ko wallahi sai an yi su ne shi malami aiki yake da shi wurjanjan idan aka ba Allah ya wa'azin falalan bin Allah in aka saba mai ya wa'azin mai saba ma Allah shi yasa aikin annabi biyu ne shi bashirun ne shi nazirun ne kun gano wannan da kyau ku bashirun nazir aikin annabi kenan idan ka ce wai kowa ya zama iri daya falle daya shi fa mai cewa a zama falle daya so yake a zama irin shi shi ko ba mutumin kirki bane an gano wannan da kyau ku domin sanda kake kokarin tsarkake kanka lokacin ne kuma kake shiga cikin matsala ba wanda bai kuskure cikin wannan al'umma manzan Allah ne kadai don wanda aka haska shi sai an hango matsaloli ba an gane shi sa ibnu taymiya ya ce to mutane dai ba su wuce ɗayan mutum uku ya lissafo su tsaf ya ce ga su wannan kuma shine salafiyanci ana fahimta kuma yanzu kai baka yi zaka ce wani shine mujtahidin ba wannan ijtihadi ba fa na fiqhu bane ba na ilimi bane fa ana fahimta zamu zo mu ji ko menene ibnu taymiya ce la uhibbu an yuntasara min ahadin bi sababi kadhibihi alayya yace gaskiya bana bukatan akai dauki akan wani abu ge shi ko a muzanta shi wai saboda ƙaryen da ya min an gani wannan abu muka tasiranta da shi in ba don wannan ba da waɗanda suke mana ƙarere a gari da mun tanka musu kuma ba abin da za su iya yi ba abin da mamufi su ba wannan godiya ga Allah ne babu shi an fahimci wannan da kyau ku ƙarere ku kun sani yayi su ma sun sani mutum ya zauna ya shirya ƙarya shi ya san ƙarya ne ya yi kawarin ya ɓata wani ga ibn timiyya yana cewa saboda ƙaryen da suke mashi an gano wani kawai don da ya ɓata wani a kan me akwai lokacin da fa sanda aka zo ana maganganu don gane da kamfanonin da suke hudda da ofishin samba da soke nsa mai ba shugaban kasa shawara kan harkar tsaro sai a ga wani kamfani an sa albani associates su waɗannan mutane da nake magana kan suka ce a mai shago ne je an so da mai ai kwanan za a zuwa kama shi ita gwamnatin tarayya ba da san gidan mai shago ba shi magu bai san da zai zo ya maguje mai shago ba wannan ƙarya haka saddan mutum ya zuba ƙarya saboda yana da wasu lada da suke na banza ne ya rasa yin da zai da su wallahi al'azim kun gani ina maku rantsuwa da Allah inda ma ofishin NSA yake ba ma sai inda yake ba ni tun da nake a duniya ban taba ganin sama da suke ba aka ce mun je mun yi kaza aka yi ta faɗi allahu hasibuhu kun gano wannan suka wanke kafa su dai din nan suka tafi waya je a bincike saboda a zo da dalilai a ce to ai gashi suna zo aka ce kowace irin shashashai ne ai duk wanda aka buga sunan shi anan an aika mai da takarda an kawo muku me ya kawo ku karambani sun ɗauka tasha ce ko sun ɗauka kasuwa ce kowane sakare ya sami yan kudin shi ya tafi aka ce wannan fa kamfanin wani ba yahude ne a ingila wanda yake hada-hadan dillancin makamai da kuma ba da gogewa da shawarwari dangane da abin da ya shafi 'yan ta'adda su tallaku tafi suna tafiya aka kama gulmansu aka ce su sun ɗauka su kaɗai ke da albaniya a duniya shi wannan ba yahudan ɗan garin albaniya ne sai sun yamma kamfanin shi albani associate sai ya zo ya aikin kwangila da kamfa ofishin nsa shi ne aka neme shi ya zo kuma ya zo ya gama abin da zai yi tafiyan shi so suke ta jin kunya gani in na ce zan ba ku labarin irin waɗannan ƙarerayen ku akwai lokacin da za mu zo za mu yi maganganun ai za a yi su ai sai an ba da labari duka da hujjojin har waɗanda suka yi wannan tafiyar sai an faɗi sunansu da sanda suka je da bayanan da suka yi duka ba abin da za a ɓoye za a faɗa domin jama'a su ji sun yi ƙarya ne sun tara mutane sun gaya masa ƙarya kuma ƙaryan ta faru ta bayyana ta tonu da da suka yi ƙaryan sai su komo ce to jama'a ku jifa mun yi ƙarya saboda haka a yafe mana shi kenan sai a yafe masu dama cikin mutanen duniya mutum uku ne ko dai mu shahidi ko mu hudu'i ko mu zunubi haka ibnu taymiya ya faɗa kun gane su sun san ni na san ba na ɗayan bane suke su sun san ni na san ba na biyu suke ba dole su shiga ɗaya ajin kun gane wannan da kyau ku allazi la yadari wala yadari annahu la yadari fadaka shaitanu fajtanibuhu lai kiyaye wannan karere an mana su da yawa sharri iri iri ba wanda ba imana ba da wannan ne fa aka rika zuwa lokacin nan a Maiduguri idan wani ya ga wani baya so yana kin shi sai ya je ga yan boko haram cewa wani wakilin gwamnati ne shi ke zuwa yana cuna ku boko haram zo ba bincike kawai su darara mai wuta ko kuma a tafi wajen 'yan sanda cewa ne ai yana cikin 'yan boko haram yana zaune bai san abin da yake ciki ba kawai su kawo mai hari su darara mai wuta shi ma ko su naɗe su tafi da shi allah kaɗai san adadin mutanen da aka ci mutuncinsu akan irin waɗannan abubuwan kun gano wannan da kyau ku an tozarta mutane da yawan gaske akan irin waɗannan abubuwan kawai daga zargi daga zato ba cas ba as na wun ba daidai ba ne jama'a in abu ya zo kuka ja bakinka kai shiru ka saurari karatattukan da muke don gani da kazafin da aka yi ma aisha duk mai hankali zai gyara zaman shi san batanci a rai don gani da mutanen kirki fa to matsala ne domin ƙur'ani ya ce innan ladina yuhibbuna an tashi alfahisha haba so san ka ɓata mumini ko to kaman san ka ɓanna ne a ka'aba domin ya ce wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin ali wanda ya nufi a ran shi zai je garin maka ya ɓanna ya ta'addanci ya fasikanci ya laifuffuka ya mutu bai samu daman yi ba Allah ce sai mai azaba mai raɗaɗi mun gane wannan bai fayi ba ba kasan annaba a hadisi ya ce an yafe wa mutum abinda zuciyar shi ta tunani ko to banda mugun tunani a harami istisna'i kenan banda wannan sai Allah ya maka hukuma an gane duk kisan kan da mutum yayi Allah zai iya yafe mashi amma banda kashe mumini da gangar dole sai an koya maka wannan karatun don mutum zai ɗauko wancan ayan Allah maɗaukin sarki ya ce a menene lallazina la yad'una ma Allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun karshe ce Allah zai yafe musu sai in ka kawo mai wannan sai suna karo eh duk wanda ya wancan yi kisan kai da ba mumini ba ko ba da gangar ba Allah zai yafe mishi amma mumini da gangar to wannan wagadi ballahu alaihi tana nan to haka innal ladina yuhibbuna an tashi alfahishatu fil ladina amanu kana san alfasha ta yaɗu ga masu imani lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah dobul Allah zai maka ya maka a duniya ya maka a lahira ka san haka so baka yi ba kana jin daɗin ana faɗin a dandali baka ƙaryata ka musa ba Allah ka shiga uku yasa mumini kayan Allah ne a hadisi annabi ya ce da taba mumini a kashe shi a zubar da jinin shi gara a rusa ka'aba a manta inda take ya fi sauki shi sa annabi ya ce dima'ukum amwalakum a aradukum alaikum haramun darajan waɗannan uku sai ce ka hurmati yawmikum haza fi sha'arikum haza wa fi baladikum haza yace alfarman dukiya da jini da mutuncin mumini daidai yake da alfarman garin makka da wata mai alfarma mun gano wannan da kyau ku amma wasu ba su damu da wannan ba fa za su yi abin da su ga dama mutum zai buɗe baki ya faɗi kalmomin da ya so bai san in ba za ka biya harajin maganganun da kake a nan ba ai za ka biya a lahira ai wani ya ce ma yalfi zumin ƙaunin illa ladaihi rakibun atid dole ne sai kai magana ko maganganun da kuke kashi 99 ƙarya ne kana faɗin magana kai ka san ƙarya ne har a waye gari ƙaryan nan ka koma ka yadda zuciyanka ta gamsu kuma gaskiya ne duk wanda ya san ƙarya ne aka gaya mai ko ƙarya ne ya faɗa daga baya ya san ƙarya ne kuma ya mai da ita gaskiya har zuciyar shi ta karɓu to alama ne daga cikin an rubuta shi a fayin ɗin allah makareci ne domin hadisi annabi ya ce la ya zalar rajulu ya kazibu wa ya ta harar kaziba hatta yuktaba inda Allahi kazzaba mutum ba zai gushe ba yana ƙarya yana kirda don yin ƙarya har sai an rubuta shi a wajen Allah cewa shi makaryaci ne ya amfanin baɗi bare an gano wannan ibn taymiya yana cewa waɗanda suka yi man ƙarya shi sa ka gode ma Allah ba za a daina maka ƙarya ba idan aka daina maka ƙarya ka shiga matsala wani bature ya ce in har ka fito gidan ka kai ka komo ka kai ka komo ba wanda ya ce maka cikanka na suka ko zagi ko cin mutunci ya ce ka koma gida ba ka isa fitowa ba kai tararrafi mun gano wannan da kyau ku amma idan ya zamanto ka zama kai ne business of the day shi na ka zauna lafiya harkan tattaunawan kai ne din da aka ɗauko ta hayaniya to sai a ce to a kai mawani shi ne ya yi so kuma mutane ka Allah Allah ya kiyaye an gano wannan da kyau ko Allah ya kiyaye lalacewa ya kai haka amma annabawa ƙarya kun sani amma sahabbai ƙarya kun sani ga manyan malamai irin su ibn taymiya an masa ƙarya kun sani malaman zamanin kuma ku kun zo kuna yi wai ba ra'ayi ƙarya dan a ɓata wani inda yin ƙarya dan a ɓata wani yana tasiri da an ɓata manzan Allah ba kana tsammanin akwai wanda aka taba ƙarya kamar shi ba ƙarerayen da 'yan shi'a ba su masahabbai sabon nan sun ɓaci babu ƙarerayen da ba a mabayin Allah na ƙwarai wannan ya ɓata su Allah ku tsarkake bakinku lokacin da kake da shi da za ka zauna kai ma wani ƙarya kai salatin annabi mana kai katin ƙur'ani mana ka je kwanta kai bacci mana bai fi ba amma ka yi ƙaryan nan bara ba ta tasiri ba ka yi bana ba ta tasiri ba kuma kana shirin za ka yi baɗi na kasa gane wannan ɗabi'a san ɓanna a rai
Allah mu ji tsoron Allah mu kyala mutane da mutuncinsu idan kaga Allah ya kai wani waje ko Allah ya ɗauki wani ya ɗora shi a wani waje ba wanda zai sauko da shi daga wannan wajen sai Allah wallahi ba za ka iya ba tunda dama ba kai ka kai shi ba an fahimta to wasu na ganin to bari mu mawa na ƙarya in muka yi ƙarya muka ɓata cikin al'umma to ya ɓaci kenan to a lokaci ɗaya kuma sai mu koma mu buɗe haƙoran gwaguya mai tawawa to kuma cin da mun rushewa ne to sai mu gina kanmu lokacin sai mu samu ɗaukaka ai ba a ɗaukaka da dukiyan haram kun gani ko an yi sai ta tashi ko a nan ko a can ana ganewa amma dai a zuba dai Allah shi kyauta au zalamahu ko ya zalunce shi au udwanuhu ko ya adawa da shi fa inni kad ahalaltu kulla muslimin yace ni na halatta wannan ga duk musulmi na yafe mashi wa ana uhibbul khaira li kulli muslimin ibn taymiya yace ina son alheri ga dukkanin musulmi wa uridu li kulli mu'minin min alkhairi ma uriduhu li nafsi yace alherin da nake so ma kaina shi nake so ya samu kowane musulmi walladina kadabu musulmin nan ku waɗanda suke wancan ƙaryan wa zalamu suke zalunci kun fi hillin min jihati ya ce ta ɓangare na dinna ya fi musu da ƙaryan da zaluncin da cutan da adawan da duk abin da suka ibini taimiyya ya ce ya fa ya fi kaga wannan sai mai ta roƙon Allah Allah ya mana ƙarfin imani irin na ibini taimiyya gaskiya wannan imani ne babba ko muna sa ran za mu koyi da shi irin wannan ƙarfin imanin ne abubakar gumi ya yi ci shi ya haife mu kowa kuma kar wanda ya fada da shi an gane irin wannan ƙarfin imanin ne mala albani ya yi tun da nake a duniya waɗanda na ji mala ya ce ma allah ya isa ba su da yawa dabin da kai sai ce shi ba zai shari'a da musulmi ba duk wanda ya sa albani ya san haka muna son mu ma mai koyi an fahimta kun san da na taɓa faɗin haka daga baya na canza tun da haƙƙina ne abin da ya sa kuma na canza shi ne labari aka rubutu aka ban cewa malam mutane suna zuwa suna maka ƙarere da ɓata ka da cin mutuncinka kuma ba gangan jikinka suke hari ba da'awarka suke hari kuma suna fakewa da cewa ka yafi wannan zai ma da'awan illa ba kai ba sai na kalli da'awan tafi ne sai na janye yafiyar na ce duk wanda ya yi sai ya bi ka'idan ƙur'ani illal ladina tabu wa aslahu wa bayyin sai yayi in ba ka ba ka shiga matsala sai ka lissafa ka tambayo ƙaryen da kai mawa da cin mutuncin da kai mashi in aka ɗora a sikeli to ramadana nawa za a ɗiba a bashi ko azumin wata nawa ko sallan wata nawa ko kaza ko katun qur'aninka ko kuma in dai kai ka san baka da su to shikenan sai ka je a baka sikelin auna zunubi mu muna da su kawai ka zo ka kwashi an gane wannan ba daidai ba ne ku zo mutanen kirki wallahi ku bar mutane da mutuncinsu ku kyala kowa tsakanin shi da mahalicin shi shi allah ya san kowa kuma duk wanda ya bijire ma allah allah madaukin sarki zai maganin shi da kanshi allah bai aiko ka ba allah ya tsare mana imaninmu wannan bayani ya ce karanta littafin ibn taimiyya na muhammad abu zuhra shafi na ɗari da sittin da biyu, Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce at-tadrisu wal ifada karantarwar ibnu taymiya da kuma zaman fa'idantar da al'umma da yayi ishtaghala ibnu taymiya ba'da khurujihi min as-sijn bit-tadrisi wal ifadati bayan da ibnu taymiya ya fito daga gidan yare sai ya zauna karantar da al'umma da kuma fa'idantar da su ilimi. Walam ya kunal jawo fi Misir mula'iman lahu ba'adu, sanda Ibn Timiya ya fito sai yanayin Misira sai zama bai karbi Ibn Timiya ba, ko dai yanayin mutanen da ɗaliban ilimin da malaman ya gansu wasu irin mutane ga sunan, ko kuma misali yanayin shi sai ya zamanto yanayi ne wanda bai ruwan garin abincin garin yanayin garin bai anshe shi ba da zai ya daukan wannan wa kanal ulama'u sai mala ya ce malaman masar a wancan lokacin walƙuzatu da alƙalan masar kada a za'o an hufin nasi an wa'an adida min so'in zanni sun riga sun yada maganganu miyagu kan ibn taimiya da suka dasa mummunan zato a cikin zukatan mutane a kan shi ta ba a shi bayan aka fara ba suwane ne suke yada munanan zato da ɓatanci a cikin zukatan musulmi a wancan lokacin malamai ne ba ka ce dawa da alkalai fa wanda ya kamata su gyara mutane wanda ya kamata su ga mutane suna yin waɗannan abubuwan a shan su hana su su rike hannunsu su nuna masa abin da suke ba kyau wai kuma su ke yi kun gane waɗannan gulmace-gulmacen duk ga malaman masar sun ma ibini taimiya da kuma alkalan shine kada a za'o an hufin nas sun yada ya maɗida cikin mutane an wa'an adida nau'i iri-iri min su'in zanni na mummunan zato da ake mai ibn taimiyya dai da gaje ka wuce sun yada karya kan ibn taimiyya an aiko mai da kaza a zamanin yin saboda mutane suna cikin talauci babban abin da za a yada ma a ci mutuncinka shine a ci an aiko maka da kudi inda mutane suna neman kudin nan kudin nan sun ki samuwa an gane wannan da kyau ku to sai a ci an aiko maka da kudi to shikenan da ana mutane shari'a ce pdp da suka aiko da kudi an gane to da aka yada pdp sun ba da kudi aga cewa abun bai yiwu ba sai a koma ga ce apc ne suka ba da kudi su apc da suka ce na annabi an gane na annabi suka ce ai ai shi na annabi ba koko ba cikin shi an gane aka ce kaza aka ce kaza aka bata malamai islamiyya aka bata limamai aka ɓata malamai masu wa'azi aka ɓata kowa ba wanda ba a yi masharri an makagi an ci mutuncin shi ba haka siddin mutlakan kuma suwa suka yi aikin malamai ne dawa da alƙalai an gane duk jahilan garin nan ba su ke ba su suna maimaita abin da malamai suke faɗi ne ina gaya muku ɗan siyasa in ya hau duro yema mutane sharri ba inda sharrin zata wallah ba inda zata amma malami yana yi cin da an san malami ba fadan Allah ne sai jama'a sai su ɗauka za su ɗauka aicin da wani Allah yake faɗi ba zai ƙarya ba an gane to kuma abin ba mu za mu yi mamaki ba cin da gasu sun ma ibini taimiyya kuma malamai ne masana isa malamai ku ji tsoron Allah ku raga faɗin gaskiya kan ƴan uwanku ko da mutum abokin adawanka ne mu annabi ya karantar da mu ka faɗi gaskiyan da yake da ita shaidan ne ya gaya ma abu huraira bayani kan ayatul kursi ai da san matsayin annabi da shaidan ko amma annabi ya ce sadakaka wa huwa kazo sun waurata kuri Allah madaukin sarki ya kiyaye ya zauna wajen ku kiyaye in aka zo aka ce to ai malamai ne fa suka faɗa malam wani da malam wani sai ga cewa inda irin waɗannan malaman ne muna da su a zamanin ibnu taymiya ai ga su ma sun faɗa an gane mahala ce faƙada kanar jama'atu sofiya ta kunga ashe waɗanda suke mai ibini taimiyya ƙaryancan suwaye bayan da riga ba ne ahalus sunna ne ahalus sunna ne suka yi su ne alƙalan ahalus sunna ne su ne malaman to sanda malaman sunna suka yi ma malamin sunna ƙarya da ƙage da ƙazafi da cin mutunci a nan to sai su sufaye suka samu abin da suke so sai suke carab da wannan maganan allati kana tattasimu bitauhid wanda dama waɗannan abin da suke karo da ibnu taymiya harka ne na tauhidi alwujudi kun san yana da matsala da su ko ya hana su motsi dan gane da wannan tauhidin da ake yi na wahadatul wujud kun tuna mala yace musi'ata dhanni bihi sai so koma suna munana mai zatocin da sun samu abin da suke so harkan tauhidi dama ta sa sun tsane shi suna ƙin shi suna munana mai zato sanda suka ji ‘yan uwan shi ahalus sunna kuma sun shirya mai makirci wata allamatan minhu kuma su dama su baye sun ɗanɗani kuɗansu ba na wasa ba a hannun ibn taimiyya ولم تكن هناك شخص من شخصية قوية تمثل مذهب الحنبلي a wannan lokacin a misra babu wani mutum ɗaya wanda ya tsaye ƙarfin halin yaɗa mazhabin hambaliya wahada shi kaɗai min bainal mazahibil arba'a a tsakankanin mazhabobin nan hudu kun sa lokacin misra malikiya yake shi yasa ibnu taymiya san da aka turo mai malamin ne ya kafa mai hujja da maganganu da fatoyin malaman malikiya to ibnu taymiya malakawa sun tsane shi saboda ya tsaye wajen yada fatoyin ahmad dan hanbali kamatu masulu aqidatu salaf kuma babu mutum daya daga cikin malaman wancan lokacin wanda ya tsayo wajen aiwatar da aqidar salaf qarara min bainal aqaid a tsakankanin aqidoji bainama wujida kibarul ulama wanda a wancan lokacin akwai manyan malamai wal qudatu da sarako da alqalai lil mazahib al ukhra waɗanda suke sauran mazhabobi hunak a wancan lokacin hadda na hanabilan ma suna da nasu kuma a wancan lokacin aka ce maka dan hambaliya ma'anar shine dan salafiya a wancan lokacin banda yanzu da aka ware mazhabin daga aqidar amma a wancan lokaci inda kai dan hambaliya ne to kai mai dan salafiya ne to ba malamin da ya tsayi wajen yada wannan aqidan yanda take da manhajin su ibnu taymiya duk da cewa akwai malaman mazhabin sannan kuma akwai shugaban alƙalan mazhabin shi shugaban alƙalan mazhabin shi ke da fada aji a cikin al'umma kun gano wannan da kyau ku to amma bari ku ji shi irin alƙalin mala ya ce kanal qadil hambali an za kalilal ilmi mahadudu zaka'i fa kanal hanabila da ifayyar janibi lizalika rashin sa aka yi shugaban da ke jagorantar salafiya a wancan lokacin sai ya waye gari ya zama kalilul ilmi bai da ilimin addini sosai mahadudu zaka sannan bai da me bai da ƙwarewa da gogewa ɗanye ne bai da exposure shashasha da gade shi nan kawai za a gan shi taɓo shari haka to duk sanda mutane suka samu shugaba irin wannan to sun shiga uku an gano wannan da kyau ku to matsalan da suka samu kenan wanda yake shine shugaban alƙalansu da ya kamata a ce yana da gogewa ya ƙalubalanci waɗancan mazhabobin to shi kuma ga irin shi kalilul ilimi in aka fage aka fita fagen baje kolin ilimi shi ba zai iya ba sannan ko bai da wayewa a addinance da rayuwa da gogewa irin wannan amma kuma saboda gashi suna ganin shi ai da karatu karatu daban ilimi daban an gane da karatu da yawa sai aka dauke shi aka sa shi ne shugaban mai alƙalan hanabilan wannan yasa sai aka waye gare hanabila ba sa iya kobi sai ibnu taymiya ya zo to shine aka daramma ibnu taymiya za mu ji me ya faru a karatu na gaba insha Allah anan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum